أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الغير
alam tara shirkan ba ka gani ne ilallazi na ga wayanda baddalu suka canja nematillahi nemomin Allah maimakon su kode suka sai suka mai da kubarin kafirci ma'ana su ne ƙurashawa mutanen maka dama Allah farkon surar nan ya ce mana zakirun bi ayyamin lahi ka tuyar da su neman Allah to su Allah ya musu ni'ima da yawa amma sai suka canja sai suka saukar da mutanensu a gidan halaka ba gani irin su ne mana mana ka lura da su walu suka saukar da kamo mutanensu maimakon gidan ni'ima da aminci to shi kenan sai suka saukar da su darbawa da gidan halaka suka ba maimakon su imani da irin nimomin da Allah ya musu sai kuma ba su imanin ba sai suka halakar da mutanensu benin جهنم يصلونها وبئس القرار ina ne gidan halaka shine Allah ya ce jahannama sun shiga sau- saukar da mutanensu jahannama kuma yaslauna za su babbaku da ita yaro nuna za su shiga cikinta su babbaka wanda ya shiga wutan jahannama kuwa bisal kararu matabata ya nuni wani da aka ce masa zai zai shiga wutan jahannama to ai matabata ta yi muni
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النير
wajalu suka sanya aikin da suka yi na uku kuma sai suka sanya lillahi ma'alla an dajin kishiyoyi su ne manya-manyan gumaka da suka saka ɗakin kaba liyarin don su bata don su batar ko liyarin don su bata liyarin don su bata mutane an sabili ga tafarkin Allah shi ne addinin Allah na musulunci wani addini duk in ba shi ba halaka ne kun ka gaya musu ta mata ku ji daɗi da duniyanku kaɗan shi ne tsawon kwananku wai na masirikun makomanku ilan na zuwa ga wutan jihannama ne Allah kiyaye ne
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
Kul ka gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya ni badiya ga bayina allazina amanu wanda suka yi imani mu kenan a gaya mana bayin Allah wanda suka yi imani da Allah suka gaskata shi to ka ce musu kuma yuki musu salatu tsaye da sallah ba su yi sallah kawai ba su tsaye da sallah kowane lokaci a yi sallah akan lokacinta da sharuɗan da ya to da- da da farnunta da mustabansa kuma wurin fi kuma ma zauna musu sadaukar daga abin da muka arzuta su mu ba su su su- su ciyar da sadaka sirran kowa boye wa da niyatan da bayyane sai ne kamar sadaka na farilla kamar su zakka shine a bayyane sirran sadaka na nafila to shi kuma ana son sa mutum ya yaboyi saboda ya guji riya mutane kuma yau in ba a yin riya to ba za su yi ba abu ya ɓaci maimakon mutum ya yi abu don allah sai dai tun za a zara in ba za a faɗa ba zai yi ba kuma ya ce don allah yi allah kuma ya ce ba don allah ba ne wannan in za ka yi abu ka yi don allah kuma ka yi ɓoye shi zai saka maka idan kuma na farilla ne ka yi a bayyane don wani ma ya gani ya kwaikwaya kuma ka samu sai da agun mummunai cewa ne yana zakka misali min gablan ya ce yawon tun gaban rana bai zo ba wanda ranar in ya zo labai'un babu fansa ba za ka fanshi kanka ba fi cikinsa wala hilalun ba abokantaka ba abokantaka a yi sadaka sun tamfau abokantaka da za ta yi amfani babu wannan ranar shi ne wani tashin kiyama bayan allah ya ce a cikin ƙur'ani allah ya kira mutane da ce ko bayina ya gama mu haka a suwatun lambiya ya ce إن أرضي يرثها عبادي المصالحون قسانا wanda zai gaje ta su ne bayina na kirki a suratul an kabutu kuma ya ce ya ibadin lazina amanu inna arribasa ka ce bayina masu imani to ƙasa na tana da in an matsa maka a nan sai ka koma ta nan ka bauta ma Allah a cikin suwatu sabai kuma ya ce wa ƙalilu min ibadiyar shakuru kaɗan ne a cikin bayina mai masu godiya a cikin suwatu zumari kuma ya ce kun ya ibadiyar lalzina asafu ala an fusi ka ce musu bayina wanda suka zurfafa kansu da sabo to kada ku ɗebe tamanin hamar Allah ba shi ne wato shi ku tsarkaka sosai bil da imani mai shi da imani shine ku yi sallah ku yi zakka da wani aikin alheri to ku yi da wannan ba a cimma mutum bayan Allah sai wanda ya sifantu da wannan sai ka imani ka ga shi aikin cewon sallah bayi na ku yi a ce musu ku sai da sallah ku yi zakka to kaga idan an tsaye da sallah in babu tauhidi kaga nan ma babu haka kuma in an yi zakka aka yi sadaka aka yi kyauta amma don riya to wannan ma ba su zan bawon Allah ba saboda haka sai tare da musulunci sosai Allah ka taimake mu a ba da sadaka na zaka da musabi kamar ta ɗauri wannan a ɓoye wannan kuma bayyana domin bayyana mai yana daga cikin wanda zai su jama'a in ka mutu suka maka sai dan kana zaka Allah ya yarda da kanka a sucan shi ne kamar lokaci irin wannan in za ka taimaka mutum ka taimaka masa a ɓoye to Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai baka lada amma kada aiki aiki na riya aiki na riya bai da fa'ida amma yanzu duk yawancin mutane sai in dai za su yi abu a yi ta fada kuma sai su ce don Allah suka yi kuma don Allah bane kayi ne don a fada annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran ina zato abu zanin jifari aka same shi aka ce kabu labari kamar wani hadisi wanda annabu ya baka daga kai sashi sai ya ce sai ya faɗi ya suma ya farfado ya ce zan muku hadisi wanda annabi ya min daga nisa shi sai ya fari ya so wani biyu ya farfado ya ce zan muku hadisi da annabi wanda annabi ya min daga nisa shi kafin ya faɗi hadisin sai ya fadi ya mutu a ya suma ya suma to da ya farfado ne sai ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mini ran tashin kiyama wanda farkon mutanen da za a tada su a yi musu hisabi su ne da malami da mayaki da mayaki ina zan so ku malami mayaki sai wa na uku zan tuna ya ce idan da mai dukiya sai a ce sai ya ce idan an kawo malami sai Allah ce me kai da ilimin da na baka shi da Allah sai ce ai Allah na shiryar da mutane na shiri na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai Allah ce ƙarya kake ka yi ne don a ce ka fi kowa sani saboda haka sai malaku su ce ƙarya kake sai su kama shi su tafi da shi tun ba a yi hisabi ba a kawo mai dukiya mai kai da abin da na baka na hana mutane ni'ima na na baka ya ce ubangiji na ai na yi kyauta na sada zumunta na yi zakka na yi kaza na yi kaza sai Allah ce ƙarya kake yi kayi ne don ashe kai mai kyauta sai Allah ta baraka wata Allah sai mala'iku su ce ƙarya kai kake shi ma wannan sai a je shi wuta a kawo mutumin da ya yaƙi yaƙi sosai na yaƙi kamar yaƙi na addini a ce mai kai da mai kai da kai mai kai a cikin yaƙinka sai ce Allah na yi ne don addinin kai ɗaukaka na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi jarumta Allah da ce ƙarya haka yi sai mala'iku masu ce ƙarya haka yi sai a kai shi wutan jihannama a lokacin wayannan mutane tun ba a sun hisabi ba sun shiga wuta Allah sauke to saboda haka jama'a akwai koyi yarda da yin abu don Allah kada a sake da halin da jama'a suka shiga duk abin da mutum duk abin da zai na alheri in ba za a faɗa ba za a faɗa ba sai shi wai ba zai ba to saboda haka zai komin abin da kai kai in ba ba don Allah bane ba bai da lada Allah sauke mu je الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
الله الله wato wanda ya cancanci a bauta masa shine Allah allazi wanda halaka samawati wal arda ya lissu sammai bakwai da kuma kasai guda bakwai wa anzala saukar da ma'an ruwa mina samai daga sama Allah ta'ala yana gaya mana ikonsa da yake yi ba kuma wanda ya sayi fara da fitar bihi da shi ruwan min samarati ƴaƴan itatuwa da ake ci to wannan kaga an yi Allah ya yi ruwa ya ya saukar da ruwa ya kuma ya fitar da shuke-shuke to wannan fa maku Allah ya yi shi ne Allah ce rizkan lakum arziki ne gare ku in ba a yi ruwa ba sai ka ji ana cewa an yi fari da kuma kai ruwan ya yi gudu ya cika koguna wasu hana kuma furka Allah kuma sai hore muku jiragen ruwa don kada ta- ku- ta- ta- fataucinku ko tafiyanku ya yanke shi ma kogin bai tare ku ba Allah ne ya muku wannan an yi an an hore muku su jirgin wannan litajiyar filbar don ta yi gudu a cikin kogi biyu ku ku hau walhamdulillah ku ɗauki kaya duk Allah ne ya muku wannan da mene ce bi amri da umarninsa ya cancanta a gode masa Allah ya dace a gode masa mun Allah mun gode wasu harar kuma hara ya ko hore muku koguna wasu harar kuma shamsa wal kamara ya ko ya hore muku rana da wata ga su suna gudu ba su yankewa da ibrahim tur suna gudu kaji wannan duk aikin Allah ne da ya yi domin mu suna cikin fallafin suna gudu rana da wata ba su yankewa tun da aka yi duniyar da su aka suna suke suna ta tafiya da rana da wata to Allah shi ne horo rana da wata suna gudana in yaumi tun daga ranar da Allah halice su ba su saba ma Allah ba su yankewa akan tafiyansu har ƙarshen duniya kaga shi rana shi ne ni'imin rana ita ce ni'ima ini wanda za mu ga komai mu nemi ajinci mu nemi arzikinmu to wannan umfanin rana kenan kaɗan da kuma wata ni'ima ne na dare yawa ga shi sai sanyi su da shi to su duka umfani ne ga talikai kuma da su ne ake shirwa kuma da su ne ake sanin an yi shekara da shi ne ake sanin lissafi na kamar a idda da sauransu kuma da shi ne wata shi ne ‘ya'yan itatuwa suke nuna da shi shuke-shukenmu to kaga rana da watan nan dalili na al'ada don umfanin tarikai da su ake samun umfani kuma su ɗin ku ba su yankewa to to Allah ne ya yi wannan wasu harar kuma laila Allah ya hore muku dare don ku nitsu ana ce dare mahutan bawa komin gatan ka in dare dole ka huta in ba in ka huta ba wanda aka wakiltar da shi ya maka azabar shi zai huta to amma kai ka huta wannan hara kuma da ini Allah ya hore mana ini domin mu nemo falalansa a ciki ake neman arzikin Allah da masu ciniki da masu sana'a da kowa da kowa in rana yi to hanyar neman abinci ya samu to wannan Allah ne ya shi wa ta ku ya ba ku min kulli من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار wa ta kun Allah ba ku min kulli ma sa'altum daga dukkan abin da kuka roƙe shi akan gurgurin maslahan ku in ka roƙi Allah abu in ya san abin ba zai zama ka alheri ba zai baka ba sai ya baka wani abin ko a duniya ko ya je baka lahira yawa ta ta yi ka roƙi Allah ga abin da kake so kuma ka ga wani abu to shi wannan abin ma a roƙon da kai ne ma Allah abin da ya fi alheri da Allah ya maka saboda haka ne in ka roƙi Allah ka tabbata Allah ya amsa maka sai dai ka saurari sauraron kuma kashi uku ne ko a duniya ko a lahira ko Allah ya baka ainihin abin da ka roƙa ko Allah ya aje maka abin da ya fi shi a lahira amma Allah ka roƙi su alheri ne da lallai da ka samu to wayan da uduni mata da idan ka kun kama gidaya neman Allah da yi kuma domin ku fa domin mutane to la tu suwa ba za ku yi kindigewa ba la tu di ku adda ko kai kanka ka koma ka nutsu ka abu kaga abin da yake nima ne wanda Allah ya maka komin kashin kuncinka a komin halin da zai ce kunci sai ga Allah ya baka babban nema inda lisan amma mutum jinsi mutum da zalum mai zaluntan kansa ne kafaru mai kafirci ba Allah kasiru zuli mutum mai yawan zalunci ne makansa kuma da sabon Allah da kafirci da niman da Allah ya masa kai zaluncin kuma don babu zalunci kamar Allah ya maka abu ka canja ka gode ma wani Allah
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا وارزقني وبني أن نعبد الأصنام
ya ce a kan abin da ya zama mana zai zama mana alheri shi ne Allah zai ba mu banda abin da Allah zai ba mu ya cuce mu kyautan Allah suna da yawa a kan gwargwadon kuma nufin Allah a cikin tarikansa a cikinsu wanda akwai wanda Allah sanya masa arziki da yawa kuma sai ya yi haka Allah ya halice mu wani arzikinsa da yawa wamin akwai cikinsu akwai wani manja alarar ulayikan wanda Allah ya sa arzikinsa mai kunci haka Allah yake to wanda Allah ya kuntata masa ma alheri don da ba haka ba ba zai zama alheri ba saboda haka annabi yake ce ni na fi sanin bayina a cikinsu akwai wanda imaninsa ba zai miƙe ba bayan miƙewa sai da wadata to wannan da zan talautar da shi sai ka fitin Allah akwai cikinsu wanda imaninsa ba zai miƙe ba sai da cuta inda zan bayi lafiya sai ya gashi ga sabon Allah to haka ne abinda Allah yake yi ma mutane akan maslaha ne abinda duk ya maka gode yawwa maimakon ya baka abinda zai cutar da kai sai ya baka abinda zai amfani ka wa yadda kare ibrahimu ka tuna yayin da annabi ibrahim ya ce rabbi ubangiji na alka sanya hazar da wannan gari aminan amincacci wato shi annabi da ibrahim yana da mata sarrafi uwar gidansa ne sun dade sun dade ba su haihu ba da ya kawo daga yana tafiya sai ya zo musa daga sham to lokacin akwai wani sarki musa a zalimi duk mutumin da matan da su akwai ƙofofin shiga gari duk matan da su shiga garin inda kyakkyawa ne sai ya sami dole ba za ta je gun da take so ma sai an kawo ta gunsa to sai annabi ibrahim suka zo da shi da saratu sai suka laba su suka kama matansa saratu nan suka san zai ta gun sarki annabi ibrahim yana nan da gun da aka suka ce wannan wace ce naka ya ce yarwana ne amma lu'unsa yar'uwana na addini don matanka ba yar'uwanka ba ne don yin ruwanka haram ne ka aure ta suka ce to sai aka kai ta gun sarki da shi kenan sarki fasikin sarki ne da ya kusace ta sai allah ya hukumce duk cuta ya kasa motsi da ya nesanta da ita sai samu lafiya a yi haka sau uku to sai ce a kawo kira ɗan uwantan da suka zo kai wannan wa ciki ya ce ‘yarwana ne ina za ku je ya ce da su je sadar zumunta ne to sai ya mata kyauta sai ya ba ta kuyanga don ta jirgin wata aiki yana neman kubutar da kansa sai sai sai to a nan ne ita sai aka bayar da hajara uwan annabi ismaila to tana gabanta tana yarinya tana mata hidima sai ta ga yarinyar ta isa aure sai ta ce ibrahimu na baka ita ka aure ta shi kenan sai ya ce so da ya aure ta sai ta haifi da ismaila ita kuma sa'ar ba da kaji wani da Allah ke sai sa'ar ta ba ta haihu ba lokacin kuma shi yana da shekara tis'in da tara shi ke nan sai kishi ya kama ta tana ganin yarinyar ta ga ta yi ta daɗa ita kuma ba ta haihu ba sai ta ce rahimu don allah don annabi ka fitar da yarinyar nan a gidan nan ban son ganta shi ke nan kasa matan kirki ma kajiyar da kishi yake ita ta bayar amma da ta aihu ita ba ta haihu sai don Allah ya fitar da ita bayan ta soyayya son ganinta to sai Allah ta baraka wa ta'ala sai ya sai sai sai sai sai ya umurni Ibrahim ya je ya fitar da ita don ba ta son ganinta sai ya ɗauke ta shi ne dalilin da aka zo aka kafa garin makka to da aka zo garin makka da ibrahimu da hajara da jinjiri shi ne ismail annabi su da ɗan gari kaɗan da ɗan dabino kaɗan da ɗan ruwa kaɗan sai ya ajiye su a jejin da cikin duwatsu sai ya tashi zai koma sai ta ajiye yaron sabbi ta bisu ta ce ibrahim ina za ka tafi bar mu a wannan jeji wanda ba za mu samu wani wanda zai ba mu kewa ba ya kasu kuma mata magana sai ya wuce kawai ta bisu ta ce ibrahim ina za ka tafi ka bar mu a jerin jeji wanda ba mu dabun ɗebe kewa bai ce kuma biyu kenan ta bi shi da ta bi shi sai ta gaya masa wannan magana ya kuma daga arewa nan ya fuskanci kamar yamma ke don a maka dama akwai agun da ake ce shari'ar ibrahim halil kwaroron ibrahim halif hanyar da ya biya fita garin maka da ta faɗi haka bai shifa ko ba sai ta ce masa allah ne ya umarne ka kai haka sai ya ce eh allah ne ta ce to alhamdulillah in haka ne allah ba zai ba zai bar mu lalace ba sai ta koma da ɗan je ta samu yaro a jikin gun da zamzan yake arewa kaɗan da ɗakin kaba don da alhazai sukan je a cikin ɗakin kaba an yi masa ɗaki za ka shiga gun da zamzan yake amma yanzu sun shafe gun sai dai su ja ruwan zamzan ɗin a nesa-nesa kamar yanzu masallacin nan to duk gefe-gefen nan aka zo aka kafa yanzuna su suke ɗiban zamzan ɗin da famfo ba musan kuma yadda suke yi ba to sai a cicika amma ba kamar da ba a yajin da sai ya zo bakin zamzan ɗin mai sha yana jika jikinsa amma yanzu bun da zamzan ɗin yake duk ya zafi da ne haka dabe ne sun dabe to shi kenan da ruwa ya kare dabino ya kare gari ya kare sai isma'ila yana kuka to yana kuka sai uwansa ta damu sai ta yi gabar da ɗakin kaba gunsa a nan ne da safa da marwa suke to sai ta je ta so hakan safa ta leƙa ko da za ta ga wani ɗan adam ko ta nemi ruwa su sha ko ta ga gunda dadar gunda tsuntsaye suke sauka ma in a jeji tsuntsaye ka suna sauka to akwai ruwa suka saku kashi rashi to ba ta gani ba ta koma marwa shi kuma arewa da safa ke ta hau kan dutsen ta leda ba ta gani ba ta je da damuwa dai ta yi tafiya haso bakwai shi ne ake ce masa sa'ayi da shi ke nan yaro na kuka yana kuka yana toro da kafarsa sai ya toro ruwan zamzam da ta zo sai ta ga yaro yana shure-shure ga ruwa yana bulla haka Allah so musu ludufi na farko kenan to sai tana ce zamzam zamzam zamzami zamzami wai ruwa ka taru ka taru to Allah annabi ya ce Allah ya ji kai uwan Isma'ila ba don ta fada ba da ya zama kogi guda ya hana gano to yanzu maka duma ruwan da mutane suka sha a makka alhazai mutum dubu nawa ne suna sha suna komai da ruwan zanzan da yanke batun lokacin har yau to da ta kai ce zanzami zanzami sai ruwan ya taru haka bai gudu to sai suna sha to da Allah ya yi daga musu budi su samu gari da dabino za su sai wasu ƙabila ana ce musu jurhum suka taso su kuma suna niyan su tafi sham daga kudu suke su ma kishi ya dame su sai ikon Allah sai suka gunda tsuntsaye suke sauka su tashi su sauka tashi sai suka ce ƙila gunnan da a samu ruwa sai suna bi kuwa sai suka sami ta yi ta ɗaya da ɗanta a fili ba shi kenan suka ce suka ce ko kin yadda mu zauna nan sai ta ce eh amma fa ba ku da haƙƙi a kayan ruwan nan na ruwan ni na mallaka suka ce eh to amma za ki ba mu ruwan mu mu amfani su kuma makiyaya ne za mu yi tarayya da ke a kayan dabbobinmu ki samu nonon kuma da duk abin da za mu ci za su sai ta amince to dalilin kafuwan garmar ka ke nan to su jurum din su ne daga baya suka yawa su ne ita bayan saratu bayan hajara ta rasu to sai sai ta shi ismaila bai aure ba to sai da ta rasu sai suka ba su ya a cikinsu sai ya auri ƙabilan jurum to saboda haka makka ainihin su mutanen jurumawa ne to shi ne yaduwan garmaka kenan to shi ne lokacin da ibrahim ya faɗi haka to sai da ya juya ya yi yamma sai ta koma to sai ya zuwa ya gabata ganinsa to alguni ya tsuguna ya roƙi Allah ya ce rabbi ubangiji na ilan hazar bala da amina ka san wannan gari mai aminci ne ba za a zuwa yaƙi a garin ba bisa wabi kamar yadda ke cikin yawa ka sa wannan gari ya zama gari mai aminci za amni wa kada jaba Allah du'a ku Allah ya ansa ku addu'arsa fajalahu ya sanya shi ku ne mai aminci la yashfaku ba a zubar da dam fi damin insani jinin mutum ko da mutum ya gamu da wani wanda ya kasa ubansa a wani guri ya zo ya gaishe maka ba zai taba shi ba wala yi lamufi yadu kuma wani ma ba za a zalunce su ba wala yi sadu saidu ba dabbobin gun ma ba za a farautu su ba wala yi kara halawu ciyawar shi ma ba za a yanka ba Allah ya sa bugun aminci amma yana da yana daga guraren a yanzu dama da ka zo gun kamar gwamnatin kasan za ka su rubuta wannan bai halatta wani mutum ba musulmi ba har yanzu har yanzu mutum ba musulmi ba bai sai shiga ba sai dai munafiki ne ya nuna musulunci wannan amma har yanzu kafiri ko yanzu da kafiran duniya dinan su amurka su ingila su mene suka yayi mutane amma ba su shiga zai maka in an zo daga can hanyar gidda suke wucewa su tafi kamar in mutanen gwamnati suka zo kamar na ƙasar turawa da abin nan sai dai su sauka a jidda in ba ka ba sai kuma su tafi riyal can kuma riyal din wajen kusan mil dubu ne daga maka su to sai da can haka ma madina in ka so madina za ka hanya ta aka hanyar zage ana ce nan bai halatta ma wani mutum ba musulmi ba shi nan madina ma kafiri ba shi ba ko kafirin na gwamnati ne sai dai ya zaga ya tafi ya tafi da mam ko mene ne amma ba madina ba haka kuma a nan ba maka ba ba cikin gari maka ba Allah ya amsa addu'a wajen nuni wa baniya ni kuma ka nesanta ni wa baniya da yayana an na abu da lalama kada mu su yi batun gungi rabbi ubangiji na
فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم
ربي وبنجي هنا إنهن سوء قمك arnanna kasiran min nasi sun batar da yawancin mutane suna bauta musu fa man tabi'a ni wanda ya bi ni cikin zuriyar na na akan tauhidi Allah ɗaya ne to fa inna shi shine minina wanda yake addini nawa shine nawa wa ma akani wanda kuma ya saba mini bai bi ba to wannan kuma sai abin da kai fa inna kai ne gawuru mai gaba an kasu kamar da gahan fara rahim mai jin gari haza qabla ilmihi annahu ta'ala wannan tun gaban shi bai san Allah shi baya gafarta masa shi ka to shi na sai zaunar da su rabbana ubangijinmu in ya kanta min zuriyati ni na saukar daga zuriya na shashin zuriya na don shashin na nan maka su kuma hajara shi ismail da wansa suna nan to na saukar da su zuriya na biwadin a fili gairin zinzarin wanda ba mai shuka ba na saukar da su ba abinci amma inda bai cikar muharami a wajen ɗakinka mai daraja na fili ne kawai ciki babu abinci a jikin ɗakin ka mai daraja lokacin kuma babu ɗakin ba allazi kana qabla duman wanda ya zamo da da ɗakin na nan tun ba a yi ruwan dufa na ba na zamanin annabi nuhu to da aka yi to ya rushe shi to kuma lokacin babu shi babu alamarsa rabbana ubangijinmu duki musalata don su tsaye da sallah ne na zaunar da su yawa fajar ka sanya abidatan zuciya minan nasu na mutane ta hawi idan ta karkato gare su ta yi begin gun da suke nan abdullahi dan abu zai ce wato lauƙala afidatun nasi ba ce bai ce minan nasi ba to da rum da faris da dukkan mutanen duniya sun yi bayin madina makka makka warzukun allah ka azuta su mina samarati yayan itace na kowane ne kaji allah gashi ya ce bin da ba shuka amma kuma ga shi ya ce Allah ka zuta ya yi ta ce yanzu haka idan ka tafi makar maka kowane irin ice na kowane ƙasa za ka samu kowane ɗin za ka samu kamun ka yawa ka arzuta ka lalam domin su ya shukuru na su gode maka to Allah ko ya yi haka a wannan lokacin ya yi ɗauko wani yanki na ɗaifa yankin ɗaifa aka ɗauko wani yanki da sham aka kawo ɗaifa aka ɗauki yanki na ƙasar ɗaifa kuma aka mai da shi ƙasar sham ta ji Allah da ikonsa ka ji addu'a yadda take da amfani da tasiri amma rabbana ubangimin jirginmu in naka kai ta alamu ka san ma nufi abinda muke boyewa wa ma nulin da abinda muke bayyana wa ma ya fara lamin shari wani abu duk ba ya ƙuya ma Allah fil'ari a cikin ƙasa wala fi sama ko kuma a sama ya tafi da ɗanku an ya kuna min kalami wannan cewa mai wala faru da min shayin fil almi wala musa mai nan ta yi maganan ibrahim ko kuma maganan allah ta ji addu'a shi an ce annabi ibrahim yawan addu'a ne lokacin ya zama kamili lokacin da aka jefa shi a wuta kaga bai addu'a ba sai aka ce jibrilu ya zo ya ce masa ko kana da niyyar kana da bukata ga yace amma gunka bani bukata amma wanda amma Allah da hannunsa yake tare da ni ya isa mini ma'ana ma bai roƙi Allah kan iri Allah karɓar da ra'un lokacin yana cikin fana'i yake duk abin da Allah ya shi ke na yawa to annabi Ibrahim mai yawan addu'a ne to mu je الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء
يجي الحمد لله وجاءت بن الله الذي وندى وهب لي يباني ده مالك بن هذه الجرمه ya bani Ismaila ɗansa kenan na farko Ismaila an haife shi na shekara 99 kasan ya gama tuwa wai zaga ya kuma bani isa ga bayansa shi kuma an haife shi lokacin ubansu yana shekara 112 nan 99 ya zama na tsakanin su shekara goma sha uku tsakanin ismaila ya su ɗan saka inda rabbi ka san ubangiji na da sami addu'a mai jan zuwan jin addu'a ne رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
rabbana ubangijinmu rabbi ubangiji na idan ka sanya ni kaina muqima salati mai tsaye da sallah Allah ka sa mu zama masu tsaye da sallah wa min zuriyati daga cikin zuriya na ma ka sa su su zama masu tsaye da sallah a samu masu tsaye da sallah wata dimin ya ce min wato daga ciki bai ce al'umma na kawai ba don Allah ya sanar da shi a ciki da a samu wasu kafirai a cikin wannan zuriyan nan aka samu kafirai da muke jin suke yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan muje ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
rabbi ubangiji ya aya ba ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
rabbana ubangijinmu ifili da zafata mini wani wadaya da iyayena wato a wannan tun ba sanar da shi iyayensa su akwai wanda suke gaba da Allah ba wato su ne wanda ba musulmi ba amma an ce uwan annabi ibrahim ta musulunta wani mumin Allah ya zafata muminai dukansu gaba daya yau mai kuma lissafi ranar da hisabi zai tashi
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوفرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
ba shi annabi ibrahim ya ce ya allah ka gafarta min da iyayena tare da kuma shi annabi ne ma'asumi ba ya saban allah to me dalilin roƙonsa gafara shi ne ya ce abinda ya sa annabi ibrahim ya roƙi ya- ya- ya roƙi gafara saboda ko da yake shi ma'asumi ne amma zai kwaikwayo da abin da bayin Allah suke yi. kamar manzo Allah ya ce innahu inni la yuganu alayya fa astaghfiru la fil yawmi 70 mara annabi ya ce ni ana min rufi a cikin zuciyana sai na nemi gafaran Allah so saba'in a kowane rana to kaga annabi ma asumi ne ko to saboda haka addu'a fa'idan ta dai a yi ta kawai ibada ne Do- don neman gafara ma ibada ne to mu je wala ta saban da la kan kazanci Allah gafilan mai sake ne amma ya malin zalimin ga abinda zalimai kafirai suka yakatawa abinda suke yi wato kafirai na makka ko kuma kowane kafiri inna ma yuwaffihim ka sani Allah yana musu jinkiri ne liyawm saboda wani rana wanda ta shahasu fihi al-absar idanu da su zazzaru a cikin sa shine ran tashin kiyama aka ce don a mutum ya gafin tsoro ba ya kan zara ido ba to shine ran tashin kiyama ana ce shahasu sa bas- bas- basar fulani idon wani ya zazzaru wato ya ga abin tsoron kenan to suna yin har wannan har zuwa ga ranar da ido zai zazzaru mu je mugniyi kiyina
مطيعين مخلصين رؤوسهم لا لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
mugniyi suna suna mudiyi suna sauri kuma mugniyi suna eh, sun- sun koyar da rusan kayukansu suna eh, mu- mugniyi a suna daga kansu musulmi na suna ɗanƙar da kansu la ta dulayin ɗarun idonsu kuma ba ya komowa gare su saboda sun gafin tsoro wabidatun zukatansu kuma hawa'u ya zama wofi ba komai a cikin sai tsoro ran tashin kiyama ran tashin kiyama kenan minar agli lifazami don kowa ne a lokacin ya birgita
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
rabbana hina za su ce ubangijinmu ga jinkirta mana wato wai kamar da mu duniya kafirai suke nema ilajalin har zuwa shatu karibin makusaci nujib za mu amsa dawa ta kiranka dake mana na tauhidi wane tabi za mu bi kuma zannin to a lokacin Allah sai ya ce musu saboda zargi yanzu kuma kwa nemi kuma duniya kuma ku ce za ku bi kuma manzanni a walamta kunu ƙasantun da a duniyan ba ku rantse ba min gamlu gaban zuwan lahirar ai da ku rantse a duniya ma lakum min zawalin ku ba ku da ba ku gusawa zuwa lahira to gashi kun zo lahira saboda haka me yasa kuma za ku nemi koma duniya ba zai samu ba
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال wasu kantun da kun zauna fi masaki ne a mazaunin allazi na zalamu abusan wanda suka zalunci kansu da kafirci na al'umman da wata bayyana lakun ya kuma bayyana muku kai fa fa'alarun yadda dama su din muka yi da su dama kuna da labarin wanda duk ya sabi Allah ƙarshen sau ne to amma ba ku tsawatu ba walaramna lakum lamsala mun saka muku misalai iri-iri akan ku yadda da alkur'ani ku bi Allah ba ku lura da wannan ba to yanzu kuma ya za ku sai za ku koma duniya haka din kuma ba zai yi ba muje
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال wakar makaru sun yi makirci ma annabi makarahun irin makircinsu ko da yake makircin ya girmama amma ba zai cutar da annabi ba makircin nasu duka zura min jibalu ya isa ya kau da duwatsu amma layo bau ba kula da shi ba wala dubu kuma zai cutar ba makitin kafirai kan musulmai ila an fasar sai dai kansu wal muradu bil jibali abin nufi da dutse an ce ko da yake makitin ku ya yi sai tafi da dutse hakikan shine hakikan dutse don makitin manya manya su kuma aka ce a ba dutsen na zahiri ake nufi ba yawwa an shari'ar musulunci ne suke so su tumbuke shi shi kuma shari'ar musulunci ya kafa wane kawar dutse in za ka iya kama dutse ka cire shi to ka iya fidda addinin musulunci a cikin duniya to saboda
فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله إن الله عزيز ذو انتقام wala ta zubanna la kalka zaci Allah mulifa da ya sabar da wajahu alkawarinsa marusulahun manzanninsa Allah alkawarin da ya mamanninsa ba zai ba a iya kawo da shi mai alkawarin shi ne ya ce zai taimisu zai ba su nasara inna Allah Allah azizun mabawayi ne mai rinjaye bajiya a kan komai zuntukan mai hukuba ga mutumin da ya same shi
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الكفير
katina yau ranar da tuba dalwa za canja kasa wannan kasa da a kasanta to za a canja ta garar allah ta zama wannan kasan ba don akan wancan kasar ne za a yi sami wasa matu sammai ma haka an tafiyar da su akwai babban abin tsoro a ran tashin kiyama ka tuna wannan ranar shi ne ran tashin kiyama ƙaushen nasu a tawaro mutane ala'arzin kan ƙasa bai la'afara ƙwal na ƙiyatan tacecciya kamar yadda yake cikin buhari da musulmi muslimu ya ciyo hadisin da yake an tambayi annabi ina ne mutane suke rannan an tambaye su to in an suna ta kan kasa gashi kuma an ce za a canja kasa banda wannan kasan to al'umma a ina suke shi ne aka tambaye su zalla jiralu wajen to Allah zai aiko mala'ikunsa su zo a canje wannan ƙasan ta zama ba komai a wannan ƙasan yadda ka zake naita abin haka mala'ika zai zo shi ɗaya ya nade ta kuma a saka wata ƙasa wanda ta fi ta girma da haske mutane a gun suke a wannan lokacin an ce mutane suna kan sirari wani falin kenan wani falin ya ce a lokacin allah zai turo wani mala'ika guda daya ya zo ya nade kasan ya shimfidauta lokacin kuma ya ɗebi duk talikai na tun farkon duniya har mu har kashe a tafinsa sai ya duba mu ya ce wanzu wayan nan ne suka sami ubangiji na to sai a watsa mutane a kan kasan wanda za a yi hisabi wabarazu sun fito duka daga kabarinsu lillahi alwahidil kahari sun zo ga Allah makadaici mai rinjaye Allah na jiko ina zuwa ka gani ku wata ƙasa ce fara kamar azurfa mai haske kuma lokacin malaiku sun zama bayan bayan talikai idan an zo an tsaya sai mala'iku sai turibin mutane na farko duk tun farkon duniya har ƙarshen duniya allah zai tara mu a fili sai sa mala'iku na sama wannan sai ta tsage sai su sai su sai su zo su kewaye mu sai su ribanya mu kaman goma yawansu ya yi goma mu na mala'ikun sama wannan bayan wannan wancan sama ta biyu ta tsage mala'ikun su ta zo su kewaye bayan wannan mala'ikun su ma sun ke sun sun yi tsanyen wayannan mala'ikun kamar sau ishiru sannan wasu mala'ikun sama ta uku ta keto sai su sauko su ma in sun zo su kewaye mu yawansu ya yi kamar yawan wayannan mala'ikun inan talatin sannan sama ta hudu ma ta keto mala'ikun su sauko su kewaye yawansu sun fi wayannan mala'ikun kamar su arba'in ta biyar ta keto sannan mala'ikun sama su sauko wa'annan idan sun sauko su kuma yawansu ya kito na su hamsin sannan sama ta shida su keto idan sun keto mala'ikun can su sauko su yawansu ya kai yawan wa'annan mala'ikun su sittin ta saba ku kuma ta keto mala'ikun can su sauko su kuma su zo su kewaye sun yi yawansu ya yi kamar wa'anda malakun su saba'in na haula wa laku wutan da zai muna tsakiya to a lokacin ne allah ta'ala zai ce ko akwai wanda yake da gunda zai gudu ya ɓuwa yanzu a wannan taron ka za samu gumbuya to gumbuyan shi ne tauhidinka shi ke nan وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد watarar mulimin za ka ga masu sabon Allah yau mai izin arannan mukarrani na an musu hukumi an ɗaure su tare da shekarunsu bil asbahadi cikin hukumi cikin hukumi an musu hukumi na hannunsu an sashi daga nan ya fito ta wuyansu Allah sauke
سرابيلهم من قدران وتبشر وجوههم النار
sarabilun wandonsu shi ne rufinsu min gadiran na bakin mai ne kamar yanzu a cikin bakin mai bayan da ablagu lishi'alin nadi don shi ne ya fi wuta ya kama shi kamar yanzu a cikin kamar fetur ne tufan cikinsu ma tufan ma yana kama kamar fetirin watan sha'u zuwa mun naru wuta kuma tana ya ga fuskansu Allah raba mu da wannan don me aka yi haka يجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب don Allah ya saka ma kowace rai bima kasabar da abin da ta zururi ko aikin alheri ne ko aikin shari a wannan lokacin mutum da a saka masa irin aikinsa Allah ka samu yi alheri inna Allah Allah sari'u hisabi sauyin hisabi zai hisabi wa dukkan talikai zai hisabi ma dukkan talikai a gwargwadon rabin yini a kan awa shida Allah zai yi hisabi ma dukkan talikai Allah ka cimuje mu Allah ka mata mai kyau a ranar مجيب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
هذا وانا القرآن بلاغ للناس يسد عيكاني ومتن an saukar da ƙur'ani ne don a isar da aikan Allah wa mutane yuwa sabu jami'in kalbi Allah zai yi ma dukkan talikai ɗauko hukumar farki na waliyun zarubi don a musu gargadi da shi wali alamu don tusan abin da yake cikin ƙur'ani na hujjoji shine yasa aka saukar da ƙur'ani kuma sun annama shi Allah huwa shi Allah ilahu ubangiji ne wahidun masalaci kuma wani ya zakara ululul babi domin masu hankula su wa'azantu Allah ka sa mu wa'azantu
صدق الله العظيم
wannan tsakar fara faraki na wani addu'a a kan ɗana da yake neman biza a wannan haka to ce da dare ya kira da ya ce a gaishe ka ya samu biza kuma ya samu aiki a ɗan da su a nan da to alhamdulillah alhamdulillah Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah صلى الله عليه وسلم
wannan halatta taron na sabon na tsoron haka a gina maka matan kanin babansa ta rasu na da safe haka ga Allah ya maka a mata addu'a Allah ya gafarta mata amin za a ji halatta taron eh na ji ta bugwa Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah ya biya mana bukatu Allah ya shirye da mu Allah ya shirye mu da jama'mu Allah ya shirye mu da 'ya'yanmu da matayenmu Allah ya musu albarka dukkan fitina da take duniya Allah kare mana dukkan fitinan alheri da yake duniya na Allah ba mu shi don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mun kan sace shi Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'udhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa dhal ladhi yashhadu la bi ismihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يجدون بشيء من الله بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye gidajen mu Allah kiyaye yayayen mu Allah kiyaye matayen mu Allah kiyaye mu da masoyan mu don albarka annabi da sallallahu ألم نشرع لك صدرك وبأنا نكرم لك النظام بين ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فانصب Allah ka mana lulfi Allah ka biya bukatunmu Allah ka sauke al'amuranmu Allah sauke damuwanmu abinda duk muke nema Allah ba mu da alheri Allah kaɗe mana dukkan abinda zai zo na shari ‘ya'yan musulmai da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'i Allah taimake su dukkan ‘ya'yan musulmai da suke neman wani abu na alheri Allah ya ba su kuma musulmin duk gaba mu Allah taimake mu alam na shara lokacin da ya tsofa na hankali da kallon zuwan galabar kawai na hankali وإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي تعبد الفجر آمين الله منع البركة الله سال البركة تكون الأمر منه duk abinda muke nema Allah ba mai albarka Allah ya sa albarka a ƙasanmu Allah ya sa albarka a garurukanmu Allah ya sa albarka a gidajenmu Allah ya sa albarka a ungoyinmu Allah ya sa albarka a cikin hannayenmu Allah mana albarka mu kanmu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت مرضى بدعائك وتنابي جابتك وتنابي جابتك وأجلناكم وقتنا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين